إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب الزكاة أليس كذلك؟ وقبل أن نشرها في كتاب الزكاة لا بد من التنبيهات التنبيه الأول lokacin sallar la'asar tun da muke karantawa a cikin littafi har muka zo cikin muwatta hina yasiru zillu kulli shay'in ha mislahu wai me kenan to lokacin da ka dauki biro ko asawaki ko menene ka aje cikin rana sai ka auna in tsayin shi yayi daidai da inuwar la'asar da shi haka muke aunawa tukun mu ai kiran sallah amma waɗannan da ake faɗa cikin lokutan sallah ko masu kiran sallah sai bayan hudu amma hudu saura kwata da aka auna ya aka gani an ga cewa la'asar ta yi ba da ka ake yi ba ana la'akari da amanan da ke jama'a da ke kan mutane an fahimta lokacin sallar la'asar shine in ka ɗauki asawaki ko biro ko ka tsaya iya za ka yi da biro ɗin ka ɗauki biro sai ka ajiye biro haka sai ka ga tsawon shi sai ka ajiye sai ka zara sai ka auna ka gani in ya yi daidai da shi la'asar ya shiga ko sun ce karfe hudu da rabi ne kai hudu da saura kwata wajen ka la'asar ya shiga saboda ana samun sabani wanne kara biyar wanne rage biyu wanne rage uku an fahimta yasa babu wata shakka a ciki a tambihu sani wanda ya aiko yana nasiha yadda za a tafiyar da al'amura yanzu to ana sa Allah ya saka masa da alkhairi an fara ɗaukar matakai an fahimta nasiha ka tayi kuma Allah ya saka maka da alkhairi at-tabihu thalis al-farqu bayna to in kana karantarwa ka zama malami mai karantarwa kuma kai ne mufti kuma kai ne kowa zai dauki waya ya bugo yana da tambaya halin kasancewa ko ba ba lallai ne don kana karantawa ka zama mai mufti ba fa kamata ya yi a ce kaman kasar kano ɗin nan kaman kasar kasina sakkwato ko ina akwai mufti wanda yake hukuma shi ta nada mufti da ofishinsa da sakaturori da komai da komai duk wanda ke da tambaya sai ya aika ko ya zo cikin talabijin ko rediyo ya zo ya bada jawabi kowa na gani kowa na je na gani kuma an amince da shi ba wanda isa ya ja da wani abu amma in ka zo kana karantarwa kai ne mai karantarwa kai ne mufti mutum ya bugu waya yana cikin kano maimakon ya taso ya zo ya tambaya sai ya bugu waya to sai matsalan ta zo alfatawa alal hawa wani ya bugu waya baka san shi ba wane ne kuma zaka ba shi fatawa kana magana da shi ko shi ya san ka ko shi ma bai san ka ba lamba ya samu kai baka san shi ba in ka ce me sunan ka sai ka ga ya tafi ya faɗi sunan sai ya kirkiro suna ya faɗa to baya son a san sunan shi kaga inda fatawa ta zama ba ta da kima kuma kenan sai al'amari duk ya rikice wannan ya fada wannan ya fada wannan ya fada in ba haka ba abinda muka fada shine matsala guda biyu alfarqu baina taqdisun nas wa taqdis ma'anan nas ba haka muka fada ba in me ya kawo wannan magana alfarqu baina taqdisun nas wa taqdis ma'anan nas bambanci tsakanin girmama nassi da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da annabi sallallahu Alaihi wasallama da kuma girmama fassarar da aka fassara nassin nassin daban fassarar daban an fahimta nassi ne daga Allah da manzon su ba wanda isa yi wasa da shi sai mutum ya kafirce ko ya rinda ko menene amma fassarar da malamai suka yi sai ta yi abinda suka faɗa ɗin shi ake nufi sai ta yi abinda suka faɗa ɗin ɗaya ne cikin abubuwan da ake nufi sai ta yi abinda suka faɗa ɗin daga baya za a zo a yi bincike kuma a samu wata ma'anar da ta fi tasun ma dacewa to ya za a yi sai a ba wancan ma'anar takdisi a ba zai sai a ɗauki ma'anar da ta dace an fahimta inda muka yi wannan magana shine na qisatu aqlin wa dini wa ma nuqsanu dinina kala sai manzo Allah ce mai tamkusul ayyamu wal layali la tusalli abinda manzo Allah ya fada kenan za ta zauna ba ta sallah a lokacin da mace ke haila sallah kada ya ka hana ta ba ta azumi ba ta tawafi me yasa ba ambaci wannan ba me yasa ba ambaci wannan ba a'a azumi ai za a rama tawafin za a yi ba haka bane ba ke saura sallah sallah ce ba za ta yi ba to sai malamai suka ce ai naqisatu dinin ba wai nuksani ne da ya tawaye mata addinin ta ba fa akwai malamin da ya ce a lokacin da take haila ba ta sallah ɗin ladan da za ta samu wannan lokacin ya fi ladan da za ta lokacin da take sallah to me za ka ce mishi saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marida al-abd aw safara me ce kutiba lahu ma kana sahihan muqima wai me kenan da Hausa Ma'ana in mutum ba shi da lafiya ko ya tafiya ibadan da baya iya yi Allah zai ba shi lada sai aka ce a lokacin da ba ta yi sallah ɗin ba ita kanta ba jin daji take ba kasuwa ta je ta sau hailan nunkar ta yi sallah manzo Allah ce haza amrun haza shay'un katabahu Allah ala banati adam to shi sa a lokacin da ba ta yin sallah ɗin Allah zai musanya mata ladan ladan to shi suka auna in ta tashi ta yi sallah za ta samu lada gwargwadon iya sallar da khushu'i da khudu'i gwargwadon yadda ta kyautata sallar in Allah zai saka mata ya bata zai bata lada ne gwargwadon karamci wanne ne zai fi samun lada wanne ne yafi wanda zai bayar da karamci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana da kudi sai ka yanka layya dole ya kamata ya kama in baka da kudin layya kuma fa ka shiga cikin me ka shiga cikin layyan manzon Allah da layyanka da layyan manzon Allah wanne ne yafi layyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta yasa naqisatu aqlin wa dinin in zaka yi fassara sai ka tafi a hankali waɗanda suka yi bincike wani malamai cewa suka yi lokacin da ba ta yin sallama Allah yana musanya mata don shi ya hana ta bakinin bibi ta hana ta yi ba wani kuma ya bincike ya ce a lokacin da mace ce wannan haila da mace ke yi amfanin da yake mata in aka kirga mata za ta ji daɗi ba ɓata rai za ta yi ba ya ce kowane wata za ta zubar da jini wannan jinin da take zubarwa yana fitar mata da curuta da yawa shi sa za ka ga mafi yawancin masu cutan diabetes cutan shuga maza ne mata suna yi amma kaɗan ba su da yawa saboda wannan jini da suke fitarwa ɗan mutum ba shi da lafiya sai a ce ya je mai kaho ya cire mai mataccen jini to ita kowane wata za ta cire yasa ba abubuwa ne da za a ɗauki matsala ya zama kyankyami ko tashin hankali manzo Allah da nana Aisha suke kwance sai ranta ya ɓace ta me yace mata yace halakin haila ne ta ce eh yace je yake aji wannan zanin ki ɗauki zanin ki zo ki kwance yanki an kyamace ta an ai mata abin da bai dace ba matsaloli ne muka yi nisa cikin fahimtar kuskure to kuma dole sai ka dawo ka gyara kuskuren sannan kai ma addinin ka tafi sannan ka hango addinin wani in za ka yi masa gyara ko ba za ka yi masa gyara ba gyara kuma muka ce sai mun fara da kanmu a gida misali wani dan wamba yana shekaru hamsin sittin haka in ya sabuwar riga sai in zai fito sallah asuba ita zai sa ya fara sallah da ita kafin ya saka ta ya fita ya je kasuwa ko unguwa ko abin da don Allah in za ka masallaci wace riga kake sawa wacce aka aje za ka yi wanki in ka ɗauko mai sabonta ma sai gaban ka ya fadi sai ka bar wannan sai ka ɗauko za ka je ka gana dawa da Allah don Allah akwai shirri da shaidan sama da wannan tushe sa wa ya samu kwanciyar hankali za ka masallaci ka gana da Allah ana so ka sa rigarka mai kyau ka fesa turare za ka gama da Allah ke ma kina gida za ki tashi ki sallah ki kure akwati ki fito ki saka ki fesa turare za ki gana da Allah sai ga Allah saka miki kwanciyar hankali kai ma sai Allah saka maka kwanciyar hankali amma da muka ɗauka cewa za a ji a gana da Allah sai a dauki rigan bacci ko tsohuwar riga ko wace za a kai wanki wannan kuma fa za ka ɗauko ma sai gaban kai fadi za ka shiga cikin bautata matufa to shi yasa kai da kwanciyar hankali har abada duk sirfadin da zaka sa kana shiga cikin taro sai ga wanda ya fi naka ba lalle ne ya fi naka ba fa jarrabawa ce daga Allah sai kaga kuma ba abin da kake bukata sai irin wannan ka je wajen mai dinki na ga kaza ai mai kaza ga yadda kamannin sa yake kaza wani har dauka ake da hoto za a je a yi irin shi in an yi maka duk abin da za a yi maka wallahi kana shiga taro sai kuma Allah ya jarrabe ka kaga wanda ya fi maka wanda kake to yaushe za ka huta za ka kwanta ka sa riga ka za ka za ka gana da Allah ka sa riga ka fesa turare za ka je ka tsaya gaban Allah ka shi ya azurta ma wannan tufa haka ke ma in za ki tashi duk da cewa cikin gida kike sai ki kura akwato kamar yadda in za ki buki sai ki saka ki fesa turare wannan ibadar taki tana da niyya kenan ma'ana kin san za ki gana da ubangiji da ya halicce ki sai kika kura akwato kika dauko zani atamfa zani mai kyau mai saba kika saka kika fesa turare jikinki kika zaki gana da Allah zaki ga albarkan da Allah zai saka miki a ciki yafi wannan tsarin rayuwa da muke ciki in kana so ka gwada ka gani daga yau musallan magarba ko isha ko asuba ko wace sallah in dai gida kake zaka tsallake wayannan duk da zaka yi wanki wayannan duk da suka masu masu zar masu zarnin gumi da masu zarnin menene da menene da ku sabuwa ka saka wacce aka goge kudi yake zuwa ka kashe ai in ka sa kwara biyu uku zaka je aka bada kudi a wanke a goge maka zaka je ka shiga jama'a zaka je wajen buki kana shiga wajen buki daura auren zaka wajen daura auren ko radin sunan ko taron siyasa ko taron menene sai ka ga irin shi da yawa sai ka rena da taka waye maka wannan Allah ne ya jarrabe ka shi sa in za mu fara sai mu ta isa abdud dinari wad dirhami wal khamila wal khamisa ba za ka shiga ciki ba kai za ka shiga dai ba ni me shi ba zai shiga ciki ba zai shiga ciki sai a hankali wai su matsalolin ana tsallaka su ne ana tafiya saboda suna da wahala an sa ai ba jin daɗin haka kuke yi ba ko ya yi ne eh to shi ke da sauran tunatarwa abin da ake nufi kenan takdisu nas da takdisu ma'anan nas wani shi binciken da shi ma ya je ya kenan ya binciko ai manzon Allah ya ce idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqima kuma babban malami ne baka da inda zaka yi da shi yace mace tana haila lokacin da ba ta yin sallah Allah zai musanya zai bata in Allah zai bayar kuma cikin karamcin shi zai bayar ba adalcin shi ba zai ba cikin karamcin shi ne shi yasa abinda za ta samu yafi ma lokacin da take sallan don sallan sai ta iya sallan mata iya sallah ba fa don an ce kan min musallin laysa lahu min salati illa nisfahu aw aw aw haka lokacin da kake sallah abin da ka hankalta a cikin sallah haka sallame shi ne za ka samu lada amma kana allahu akbar sai ga gidan bulo ga gidan su ga waje kaza kana ta yawo cikin sallar ka waɗannan lokutan duk shaitan ya zo ne dama ya zo ne hana ka yin sallah ka kiya sai ka yi to sai zo ya rage ma lada a lokacin da ka fita kana yawo din baka da lada fa sai lokacin da ka dawo ka fuskanci allah da ya halicce ka alaisa kazalik to yadda al'amuran suke tafiya kenan an fahimta eh laifi tudu ne ko in sai ka hauna ka kana kallon na wani to yanzu mu fara gyara namu kanmu tukunna ka fara ka gani za ka ibada zanin gana da ubangiji me zai hana da ɗauko rigar da ɗinka kaza kaza kaza kaza amma sai zan je taro zan je taron siyasa ko taron daura ne da to me kenan in ka binciki wannan ma'ana za ka ji shakka za ka yi shakka cikin imanin kafa wallahi tallahi ba matsala ce ta wasa ba matsala ce mai matukar hatsari an fahimta kitabun zakat littafin zakka zakka rukuni ne cikin arkadin musulunci alaisa ka zalik az-zakatu rukunun min arkadin islam لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا زكاة يتي ركني تنوى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة يتي وإيتاء الزكاة دباد الزكاة dole sai ka rabu da wannan dukiyar azzakatu annama'u sa'an nan kuma zakkan da ka bayar ɗin ita ce za ta tsarkake sauran dukiyar ta sa musu albarka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum alaysa kadhalik ɗan rigima wai ba sa so ana magana dama mu ne muke taimaka ma turawa fa suna dagula mana rayuwa duk hayaniyar da ke cikin duniyan nan yanzu tsakanin wa ake kasawa namiji da mace mata sun fi maza maza sun fi mata ba duk hayaniyar da ake yi ba kenan to me Allah ya ce me Allah ya faɗa Allah ya ce a'a mace ba abokiyar fadar namiji bane namiji ba abokin fadar mace bane mace ta zo ta cika sa rayuwar namiji ne namiji ya zo ya cika sa rayuwar mace yaushe haka zai faru sai Allah ya ce yadda da dare da rana wanne ne ya fi ba wanda ya fi wani kowanne ya zo ya cika wani ne Allah ya halicci ɗan adam ba zai rayu ba sai ya ci abinci sai sa sai ka fita da rana ka je ka yi sana'a ka yi kasuwanci ka yi komai da komai ka samu abin da za a ci kuma wannan halitta da Allah ya gangan jikin ɗan adam yana neman hutu to in dare sai Allah ya kawo dare saboda aikin rana ya kare kenan ka samu dare ka kwanta ka huta lafiya ka ta dawo shi yasa ya ce waje alal laila sakana mace kuma ce litaskunu ilaiha waje ala bainakum mawaddatan wa rahama wata aya ce litaskunu ilaiha to sai aka ce mutane sun yadda cewa dare ba abokin fadar rana bane rana ba abokin fadar dare bane kowanne ya zo ya cika wani ne to sai Allah ya kawo mana misali da abin da muka amince da shi don ya bayyana mana abin da mu sani ba din nan ga matsayi ga yanda yake sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal layli idha yaghsha aqsama Allah subhanahu wa ta'ala bil layli idha idha ghatta bi zalami Allah ya rantsa da dare idza aghsha wan nahari idza tajalla ya rantsuwa kuma da yini ko rana in ya kwaran ya duhu da haskensa to wanne ne ya fi kenan babu kowanne ya zo ya cika ɗaya ne sana su ce wa ma halaka zakara wal unsa da halittar namiji da mace in kun yadda dare da rana suna cika juna ne suna suka suna cika sa rayuwar juna ne dole ku yadda kuma cewa namiji na cika sa rayuwar mace ce mace na cika mace na cika na tana cika sa rayuwar namiji ne yace wa ma khalaqa dhakara wal unsa inna sa'yakum la shatta tabbas jahir lallai ayyukanku daban-daban suke namiji ayyukan da Allah ya bashi daban mace ayyukan da Allah ya bata daban kowanne kuma yana da muhimmanci kowane ce inna sa'ayakum la shatta ayyukan da Allah ya kaddara ya ba namiji iko ya hore masa shi zai iya yi ayyukan da Allah ya hore ma mace ita za ta iya yi namiji ba zai iya yi ba akwai kuma ayyukan da aka hada su baki daya ina ma'ana haka yace ba wanda zai zo ya shiga aljanna don shi namiji ne ko mace ce ba wanda zai shiga wuta don namiji ne ko mace ce me yake shigar da mutane sai kayi aikin kirki in namiji ya mutu zuwa za a binne shi a kyale shi shi kadai in mace ta mutu fa haka za a je a saka ta a kyale ta ita kadai kowa aikinsa kenan aikin shi shine inna sa'ayakum la shatta din abinda aka dora maka sai ka tsayar da shi yadda shari'a ta ce shine zaka siyar kabarin ka har lahira inna sa'ayakum la shatta haka kima abinda aka dora miki in kana in kana so ka zauna yau da daddare har gari ya waye kana lissafi ayyukan da Allah ya dora ma maza da ayyukan da Allah ya dora ma mata da inda aka hada su sai kai mamaki sai ka yi mamaki ba haka bane ba? babu ma ta jibu fihi zaka babin da ya zo na bayanin abinda za a fitar da zaka ciki da kuma sai imam malik ya ce babu ma ta jibu fihi zaka abinda yake nufi me za a cire zaka a ciki kuma za a cire nawa za a cire sai ya hada su guda biyu dalilin hadisan da ya kawo saboda imamu malik kowa ya san matsayinsa a cikin ilimi jinjina masa malamai suke yin suka ga wata matsalar sai sun yi mamaki eh bai zalika fadlullahi yu'tihi man yasha qala wa haddathani an malik ana amr bin yahya al-mazini عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة تنسابي كده laisa fi ma duna hamsin zaudin azaud rakuma in sun kai biyar kenan to daga nan zakka zai fara za ta fara wa laisa fi ma duna hamsi awaqin uqiya biyar sadaqatu wa laisa fi ma duna khamsati awsuqin wusuki biyar sai ya kai sa'an nan ya zamo za a bada zakka to kaga nan an kawo zakkan me kenan zakkan dabbobi ko da mai hatsi kenan ko to قال وحدثني عن مالك خمسة زود أو سكن والوسك ستون ساعة والساعة كذا كذا دم منكر تأسو أنجما شكروا أشرين لبيا ba haka bane ba baya bukatan kuma sai an zo ana ta maimaitawa duk duk kitabun zakat sai da aka wannan menene azawd menene wusk menene sa'i menene da menene da menene awaq uqiya wal'uƙiya arba'una dirhaman wa dirham kaza kaza duk wannan an karanta su an gama in ka koma ciki zaka gani kai ma ka rubuta wata kila ka manta ne qala wa haddathani an malik an muhammad ibn abdullah ibn abdurrahman ibn abi sa'sa'a al-ansari thumma al-mazini عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله صلى الله عليه وسلم يجي ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة sai nan ya kawo nassi alwusku din nan ana magana kan dabino kenan wa laysa fi ma duna khams awaqin min alwariq sadaqa wa laysa fi ma duna khams zawdin min alibli sadaqa hadisi na biyu sai ya fito da su fili da bayyana abin da ake nufi sai sun kai wannan nisabi ake fitar da zakka قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة عمر بن عبد العزيز خليفة يربط ما governance دمشق يتي إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية يتي أي زكاة أنا تيري واني أتكن كئي da amfanin noma amfani da kuma dabbobi dabbobi kuɗi amfanin noma ciki ake fitar da zakka zakka kenan ake nufi amma sadaka in aka nufi sadaka sadaka tana daukar mana biyu tana daukar sadaka amma da sadakar zakka to duk abin da aka kayyace shi kaza shi kaza abin da ake nufi ke zakka amma sadaka tana iya shiga cikin komai sadaka ta alkhairi قال حدثني يحيى قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء إمام مالك يتي بزا بعد زكاة سيتكين أبو بوا غدا في الحرث أمفانين غونا والعين da kuɗi zinariya da azurfa walmashiya da dabbobi dabbobi kuma menene waɗanne ake nufi waɗanda ake aka ba da izini a aibar na rakuma da shanu da tumakai da awakai abinda ake nufi kenan babu zakati fil aini min az-zahabi wal wariq yace babin da yazo na bayanin zakka a cikin kuɗi na zinariya da azurfa dama asalin kuɗi shine zinariya da azurfa to sai tafiya ta yi tafiya da kuɗi kaɗan sai ya ishi mutum da yanzu kuɗi kaɗan baya yiwa sai kuɗi da yawa to zinariya da azurfa ɗin sai suka zo za ka unguwa ko za ka kasuwa ko za ka yi tafiya ka ci kasuwa a jihu ai sai da ka sa cikin kwando ka nemo na koya ya aza maka ce zamana ba zai yi haka ba sai aka zauna kan cewa aka yarda cewa zinariya ɗin zinariya da azurfa ɗin su ne asalin kuɗi to amma mu'amala da su a hannu a ɗauka a tafi ba zai yiwu ba sai aka kirkiro waɗannan takardu na kudi bank note kina wanda aka kakkawo su duk wanda ka ganshi a jihunka ko a jihun shi ko a jihunta ko a jihun kowa ba ainihin shi ne shi yana nuna akwai dukiyar kenan a task an taskace shi ke fassara nawa kake buka nake nawa kake mallaka da shi ake amfani wanda ke zinariya din ta duniya da azurfa zinariya din ta duniya wannan takardu da ake rike da su suna mai mawayancan ne amma ba wai ainihi su bane sai to tafiya tai tafiya har su ma suka zo suka kusa zama to kansu dukiya sun zama kuɗi kenan saboda suna tashi suna sauka me yasa suke tashi suna sauka aka ce saboda ƙarfin ajiyar ku to sai wata matsala ta zo ta faru shekaru arba'in da wani abu sai aka yi mamaki aka je za a yi abu sai bai yiwu ba an je a kwace mutane cikin jirgi kaza kaza an yi abin nan an kama su an tsare su aka je a nuna karfi a kwace sai bai yiwu ba ana yin wannan bai yiwu ba nan da nan kudin kasar ya fara sauka dalas ke na lokacin lokacin je mai kata ke sai kudin ya fara sauka sai kudin ya fara sauka to muna karatu da kulliyatul hadis sai muka je a aji na ce to ai yanzu ba wai ainihin tushen kudin ne ya ragu ba fa a'a sun je su nuna bajinta sai biyi ba suka samu fail suka fail suka samu failwa a cikai nan da nan kowa kuma yake cire kudin shi sai kuma kudin su ya fara zauka kasa kasa kasa to yanzu a hankali a hankali wannan abin ya kusa ya zamo shi kansa za a mai da shi kudi kenan ko tunda ba yanda za a yi قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عام تشيكنا في العين من الذهب والورق كو باب الزكاة في العين من الذهب والورق باب نزونا زكاة تكن كدي زيناريا دا أزرفا قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم ابن محمد عن مكاتب له قاتعه بمال an tambayi wani da aka yanka mishi fansa je ka bawon ka ka je ka kace kawo kuɗi ka ya zama hal alaihi zakatun qala alqasimu wannan dukiyar akwai zakka akai inna ababakar as-siddiq lam yakun ya'khudhu min mali zaka min malin zakatan hatta yahula alaihi al-hawl yace sayyidina abubakar baya karban zakka cikin kuɗi sai shekara ta kewayo ma'ana motar haya gidan haya gonar haya duwar abin da ka ci ba da haya ko aka je aka yi lokacin da ka karbi kuɗin ba zakka ba ta waje ba a kanka ba sai kuɗin ya kai nisabi kuma shekara ta kewayo to shine zakka take waje ba a kanka abin da ake nufi kenan قال القاسم ابن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يتي سيدنا أبو بكر in ya zo zai raba ma mutane kyaututtuka khalifa yana da izini baitul malin aka samu kudi baitul mali sai kalli mutane kowa da muhimmancinsa da yadda bukatarsa ji wani an yanka maka kowane wata ka zai karbi kudi kaza wani an yanka ma kowane wata za ka karbi kudi kaza wani an yanka ma kowane wata za ka zai karbi kudi kaza ya ce in ka zo za ka karbi kudinka hakkinka shi tambayi ka kana da dukiyar da zakka ta waje ba a ciki in ka ce a'a sai ce ga kudin gaje ka sauka lafiya in ka ce eh sai ce to za mu cire zakka a cikin kudin da za mu baka kudinka kuma ka tafi da shi lafiya lafiya an ga adalci ko duk shugabanci in ba shari'ar Allah ake karewa ba wallahi wannan wahalhalu da kake gani da tashin hankali da rigima da fitan hankali haka za a ta yi hakkowa rayuwarsa ta kare duk wanda ya shiga wannan matsala ka kalle shi aka yi har ya gama rayuwarsa bukatarsa ba ta biya ba zakka mana khalifa musulmai in baitul mali akwai kuɗi sai ya yanka wa mutane wane za ba shi kowa zaka je ne karbi hakkinka ne aka yanka maka to in ka zo sayyidina abubakar hakkinka ne zai baka an ɗauko kuɗinka nawa aka yanka maka za baka dubu kaza sai kafin ya mika maka kana da dukiya a gida da ta kai a fitar da zakka a ciki baka fitar ba in ka ce ba ka da ce ce ga kuɗinka je ka sauka lafiya ga ce eh kana da dukiyar da za a fitar da zakka ba a fitar ba to shi a yi lissafi sai a cire cikin kuɗin da za a baka dukiyar ka je ka zauna lafiya an fahimta يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليه فيه زكاة عليك فيه زكاة كان أرجوك يد زكاة وجب أكنك فإذا قال نعم يتي إيه أخذ من عطائه زكاة ذلك المال alawansu da aka ce ka zo ka karba shi a yi lissafi zakkanka ta kama kudi kaza sai a cire cikin alawansu ba tare da an taba dukiyarka ba an fahimta? eh wa'in ƙalala ya ce a'a ba ni da dukiyar da zakka ta waje ba a kaina a ciki aslama ilaihi a ta'ahu sai ba shi kudinsa kyautar walam ya a minhu shay'an ba zai taba komai ba a ciki alawa haddasani an malikin an umar bin husainin an aishata binti qudama an abiha annahu qala kuntu idza ji'tu usman ibn affan akbidu ata'i sa'alani ta ce na kasance na zo wajen sayidina usmana don na karbi kyauta da ake bani shi ya tambaye ni sai ya tambaye ni hal indaka min malin wajabat alaika fihi zaka kana da dukiya a gida wacce zakka ta wajaba a ciki kala in fa in qultu na'am nace eh ina da dukiya zakka ta wajaba a ciki akhadha min ata'i zakata zalikal mal alawansin da za a bani din sai a cire gwargwadon zakkar sai da tafi da dukiyata ba sai an taba ta ba wa in qultu la dafa'a ilayya ata'i nace a a sai ce allowance ka je ka saboda me saboda halifa din imamul muslimina adili ne adalci yake yi kuma waɗanda ake tambaya ɗin adalci suke ba wanda zai dai zalunci a shi sa kowa ya yarda da kowa an fahimta saboda kowa ya yarda da kowa to sai ga komai ya tafi misali in ka zama shugaba ko anguwanku ko ƙauyenku ko menene da menene kana zama shugaba kowa naka ne fa da na kirki da mashiri da wanda ke kaza da wanda ke kaza kowa yana da haƙƙi a kanka kada ka shiga da niyan za ka yi fada da suwa ne kada ka shiga da niyan sai ka karyawa ne kada ka shiga da niyan abinda ake so ka gina kowa kowa da yadda ake gina shi an fahimta kowa da yadda ake gina shi wani in ka ce za ka fuskance shi da haka waɗanda suke waɗanda suka cancanci maka gyara musu sai su su ne farko wanda za ka halakar ka wahal da su baka gama da wancan ba suna nan kuma suna shan wahala suna mutuwa kuma fama kake gama da wancan ka zo ka shaurare su ka yi musu abin da suke so to me amfanin kafin ka gama da wancan ka zo sun mutu sun kakkarye kowa dukiyarsa ta jaris kowa ya kare to ina amfanin wannan shugabanci ba zai taɓa yiwuwa ba an fahimta قال وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول yace Abdullahi dan Umar ya kasance yana fadar cewa la tajibu fi malin zakatun hatta yahula alaihi alhaul ya ce dukiya ba ta zakka ba ta wajaba a ciki sai in shekara ta kewayo mana sharuɗai guda biyu ne sharuɗar zakka dukiyar ta cika nisabi in ta cika nisabi zakka ba ta wajaba ba sai shekara ta kewayo shekara ta kewayo din nan ba ɓoye dukiyar za ka yi don ka fitar da zakka ba a kana kasuwancinka za ka aurar da yanka za ka yi aure za ka sai mota za ka kana komai da sarrafinka shekara ta kewayo dukiyar ba ta zo kasa da nisabi ba shi ka ba da zakka amma kan shekara ta kewayo dukiyar ta zo kasa da nisabi ko da da kwatankwacin menene zakka ba wajiba ba ce a kanka in ba ganganci kai ba eh قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال محمد ابن شهاب الزهري شيخ مالك يتي أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية ابن أبي سفيان ومعاوية شيني فرق wanda ya karbi zakka a cikin kyaututtukan da yake ba mutane in akwai zakka a kansu to yaya za a hada shi da cewa abubakar da usmana suka fara ba yanzu mun karanta ba an manta ne to shi kuma yace muawiya ibn abi sufyan to sai aka ce ko dai ibn shahab zuhuri bai san labarin sayyidina abubakar da sayyidina usman bane ko ko a'a ya bambanta sayyidina abubakar da sayyidina usman in za su karba cikin alawar su ka suke karba wannan kuma sai karba cikin ainihin kuɗi wa qala yahya qala malikun imamu malik yace as-sunnatu allati la ikhtilafa fiha indana sunnan da take babu sabani a wajenmu cikinta anna zakata tajibu fi 20 dinaran yace zakka tana wajaba ne a cikin dinari 20 ainan ma'ana naqdan kenan kashi kama tajibu fi 200 dirhami in zinariya ne 20 in dirhami ne 100 dirham to su ne nisabin zakka shiruna dinarin ɗin aka rage dinari ɗaya ko rabi ko da menene zakka ta fadi a kanka haka arba'una dirhamin ɗin qala ya haya qala malikun ya ce imamu malik ya ce matsaloli ne masu matsaloli ne da ake bukata imamu malik ya warware mana su ga su za mu karanta insha Allah qala malikun laysa fi 20 dinaran naƙisatan bayyanatan nukusan zaka dinari ashirin in aka samu koda menene ya ragu a ciki aka auna aka ga bai kai dinari ashirin ba ɗan kankan ya ragu a ciki ya ce zaka ta fadi a kanka fa'in zadat hatta ta bulga bi ziyadati ya ishirin dinaran waziratan in ta karu har aka auna aka ga ta kai dinari ashirin ɗin ko sama da haka ففيها الزكاة يزو ذاك فتد زكاة أجكي وليس فيما دون عشرين دينارا عينا الزكاة أما إن أكسام يا رجو دينار بكي عشرين با باب زكاة أجكي وقال يحيى قال مالك يتي إمام مالك يتي وليس في مئتي درهم ناقصة بينة النقصان زكاة مئتي درهم laisa fi mi'atai dirhamin ma'ana dirhami ɗari biyu in aka samu wani abu ya ragu a ciki to zakka ba ma'ana imam malik yana aiki da nisabin ne kai tsaye duk abin da aka samu ya ragu a ciki to zakka ta fadi a kanka aka samu kuɗin ya cika nisabin ya cika haka nan ko ya karu to dole ka bada zakka fa'in zadat hatta ta bulga bi ziyaratiha mi'atai dirhamin in dukiyar ta kai mi'atai dirhamin wafiyatan mi'atai dirhamin sun cika fafiha azzakat fa'in kanat ta juzu bi jawazil wazina ra'aitu fiha zaka da nanira kanat au dirhaman to sai imam malik ya kawo matsala da malamai suka ce ga abin da ake nufi fa'in kanat تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهمة تسمى لما يسكتي فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو درهما قال الأبهري الإمام الأبهري يتي وابن القصار معناه أبن أكي نفي دوانا مغنر أنها وازنة في ميزان وفي آخر ناقصة wai ma'aunan sun kasu kashi biyu wani ma'aunin an auna za a ga zirarin ya cika ko dirhamin wani ma'aunin kuma an auna za a ga bai cika ba to da me za a yi aiki kenan fa'iza na kasar fi jami'ul mawazin fala zaka tafi ya ce in duk ma'aunin aka auna aka ga sun ci abin ya tawaye bai cika ba to babu zakka amma in aka auna nan wannan ma'aunin ya bada ya cika wannan aunin ma'auni ya bada bai cika ba ya za a yi za ka bada zakka kenan ya sai ya danganci sai dai in ka san ma'aunin da bai cika ba san ganganci aka yi ko ma'aunin da ya cika ganganci aka yi don a yi zalunci an fahimta don ana iya wurin au a yi yaudara kenan طيب عبد الوهاب المالكي الإمام عبد الوهاب المالكي شيئتي معناه أبن أكي نفي دون مغنى النقص القليل في جميع الموازين كحبة أو حبتين وما جرت العادة بالمسامات فيه في البيع وغيره ya ce abinda ake nufi in ya cika wani wuri wani wuri bai cika ba ya ce a abinda ake nufi shine ma'aunin sai ka ga ɗan kankanin abu ya ragu wannan abin da ya ragu ɗin nan a al'ada kowa an sani ba wanda ke damuwa da wannan an fahimta to ba za a cuci mai dukiya ba ba za a cuci talakawa da za a ba su dukiya ba wannan abin kowa ya san shi in aka auna aka samu kaman kwayan shinkafa kwaya ɗaya babu ko kaman kwayan alkama ɗaya babu ko biyu to me wannan zai hana ba abin da zai hana ba abin da zai yi an fahimta قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة متنا درهم دريد ستين أن أونا سنشك دريد ستين نو ne nisabin azurfa ba ɗari biyu ba to shi yasa yana da ɗari da sittin aka auna abinda awo ya bayar kenan wa sarfu darahima bi baladihi samaniyatu darahima bi dinari yana da ɗari da sittin amma rannan canji da ake ko au ma'ana dinari zinari za a sayar da shi bi samaniyatu da rahim samaniyatu da rahim bi dinari ma'ana dirhami takwas za a auna shi ko za a canza shi da dinari daya to in haka auna ya samu nawa kenan dinari nawa kenan shirin ya ce to abinda ake so dirhami shine ake nisabi a nan bai cika ba ba za a ba da zakka ba an fita an fahimta annaha la tajibu fiha az-zakat wa innama tajibu az-zakatu fi 20 dinaran aynan aw 200 dirhamin eh in dinari ya cika 20 dinarin akwai zakka ko 200 dirhamin akwai zakka inda abinda imam malik ya rike kenan amma ina da dirhami 160 ai ba sun cika ɗari biyu ba su cika ɗari biyu ba amma a garin murannan in za a yi canji in za a yi canji zinariya zai kama nisabin zinariya ta zakka ta kama kenan sai ce ai ba kiman zinariya ake duba ba a'a nakadin dirhamin shi za ka yi amfani shi ya cika nisabi aka ce bai cika ba ya ce to babu zakka a ciki eh eh قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها متين على ديناري قدابير fa'ida ya samu ko kyauta ko tsuntuwa ko aka bashi ya gada sai ya ciniki kasuwanci ciki falam ya ake haul hatta balagat ma ta jibu fihi zaka annahu yuzakkiha tun da yayi tasarrufi ciki yana ciniki yana ciniki sai yana fama fadi tashi sai ya sayar ya canza kan dab da shekara ta cika da saura kwana ɗaya ko biyu ko uku ko sai kuɗin ya cika hisabi aka ce zai fitar da zakka wa in lam tatimma illa qabla an yahula alayhi alhawlu bi yawmin wahidin aw ba'da ma yahulu alayhi alhawlu bi yawmin wahidin ko da a ce saura kwana ɗaya shekara ta cika sai aka ce in aka ce shekara ai ba ana lissafin kwanaki 160 da nawa bane 165 365 ba haka bane ba to ya ce ba za ba ba abinda ake la'akari da shi ba kenan ka ce shekara ko kwana biyar bai cika ba na ce shekara wata ma bai cika ba na ce shekara ba haka bane ba eh ثم لا زكاة فيها حتى يهول عليها الحول من يوم زكيت daga ran da aka bada zakkan wannan dukiyar ba za a bada zakka ba kuma sai shekara ta kewayo qala wa qala malikun في الرجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فهال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا أنه يزكيها مكانها إمام مالك يتي متن يكيدا ديناري قدا قوما ديناري قوما أي بكي نسابي با sai shiga kasuwa ya saya ya sayar ya saro ya aunar menene da menene fahala alaiha alhaulu wa kad balagat 20 dinaran shekara na cika wannan dinari goma ɗin sai ka sayar auna ka aunar ya samu dinari ashirin nisabi ke na cika annahu zakkiha makana harannan zai fitar da zakkan wala yantazuru biha an yahula alaiha alhaulu kada ya ce sai shekara ta ke sake kewayowa min yau bi balagat mata jibu fi zakka ba zai ce a'a tun da yanzu kuɗin yanzu ya cika zakka eh, nisabi sai shekara mai zuwa kuma a'a nan da nan zaka cire zakka nan ka jira kuma shekara mai zuwa li'anna al-hawla qad hala alaiha ai shekara ta kewayo wa hiya indahu 20 shekara ta kewayo ta samu kuɗin ya kai 20 dinari kenan ko ثم لا زكاة فيها حتى يهول عليها الحول sa'annan bayan ka fitar da zakan bana to babu zakka kuma akan wannan dukiya sai shekara ta saki kewayowa min yawmi zukkiyat daga ran da aka bada zakkanta hala malik imam malik yace al-amru al-mujtama'u alayhi indana fi ijazati al-abid wa kharajihim wa kira'i al-masakin wa kitabati al-mukatab yace al'amarin yadda yake a wajen mu kana da bayi kace su je su yi kodago su kama kuɗi ko kudin hayan gida ko kudin hayan mota ko kudin hayar gona duk waɗannan abubuwa baki ɗaya annahu la tajibu fi shay'in min zalika zaka qalla zalika aw kasur hatta yahula alaihi alhawl ka karbi kudin haya bana ko ka ba kudin taxi ko kudin menene aka kawo maka duk yawan kudin da aka kawo maka tunda yau ka karbe su zakka bata wajaba akan su ba sai shekara ta kewayo an fahimta mazhabin malika cikin wannan yana da sauki sosai min yawm yakhbiduhu sahibuhu daga ranar da mutum ya karbi kudin wa qala malikum fi adh-dhahabi wal warik yakunu bayna shuraka imam malik yace zinariya da azurfa mutane ne suka yi kamfani suna ciniki suna kasuwanci suna menene da menene inna man balagat hissatuhu minhum 20 dinaran aynan aw 200 dirhamin fa alayhi fiha zakka wannan ya kawo sha wannan ya kawo sha wannan aka hada ana ciniki sai shekara ta kewayo wannan sha ɗinsa da ya kawo ya kai dinari dirhami 200 ko dinari 120 ko bai kai ba in ya kai shekara na kewayewa zai fitar da zakka cikin nashi ko shi ya cire ko kamfani ta cire kafin a raba riba an fahimta to sai zamana kowa wannan na da dinari ashirin wannan arba'in wannan kaza kaza kaza wani shai nashi ya fi karfi sai ce kowa zai cire gwargwadon shai ɗinsa ne zakkansa an fahimta wa man naqasat hissatuhu amma tajibu fihi zaka fala zakata alai wanda shai ɗinsa bai kai a fitar da zakka ba ya ragu bai kai a fitar da zakka ba aka ce ishiru na dinarin sai samu goma sha tara ko da rabi mi'ata dirhamin sai samu mi'atai mi'a wa in bai cika ba ya ce shi babu zakka a kai shi wa in balagat hissasuhum jami'an ma tajibu fi zakata wa kana ba'dhum fi dhalika afdalu nasiban min ba'd ukhidha min mali kulli insanin minhu biqadri hissatihi in dukiyar duk aka hada sun kai kudin fitar da zakka to in aka yi lissafi sai a ware kai shaɗin ka kaza ne wannan shaɗin shi kaza ne wannan shaɗin shi kaza ne to sai a duba shayin kowa wanda shaɗin sa rabonsa ya kai a fitar da zakka zai a fitar wanda kudin shi shaɗin sa bai kai a fitar da zakka ba kai ba zakka a kanka kai kana da zakka kai shaɗin ka ma dobul ne sun kai zakka biyu sai ka cire haka ma'ana a adalci ake ba a son zalunci saboda Allah baya son zalunci ko kadan إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أو خمس أواق من الورق صدقة yace ai hadisin manzon Allah mu za mu yi riko da shi manzon Allah ce dukiyar da bata kai kaza ba ba za ba da zakkanta ba dukiyar da bata kai kaza ba ba za ba da zakkanta ba to kasancewanta ta shiga cikin shi ana kasuwanci kasuwanci na tafiya ba ta dora mishi zakka sai an duba shayansa da abin da ya samu ya kai a fitar da zakka in ya kai za a fitar in bai kai ba sai a bashi kuɗin shi qala malikun wa hadha ahabbu ma samitu ilayya fi zalika yace abin da na fi gani kenan cikin abubuwan da na ji ma'ana ya jijji wa'ansu abubuwa kenan da ba amma wannan ne wannan ne abin da ya fi mishi kyau qala malikun wa idza kanat li rajulin zahabun aw warqun mutafarriqatun bi aidin unasin shatta in mutum na da kudi zinariya ko azurfa ya ba wannan yaje kasuwanci wannan yaje yana kasuwanci wannan yaje kaza ya kaza to ya za a yi فإنه ينبغي له أن يخصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها yace abin da yake shi kai lissafi wani yana da kai da kudi kudi na wajen na wajen shi kaza yana kasuwanci wannan kudi kaza wannan kudi kaza wannan kudi kaza sai ka hada duki kudin duk kai lissafi in sun kai a cire zakka sai ka cire zakkan su qala malikun wa man afada zahaban aw wariqan innahu la zakata alayhi fiha hatta yahula alayhi alhawlu min yawmi afadaha to almalul mustafad mutum ne ya samu yana kasuwanci shi to sai kuma ya samu kuɗi ko tsinta tsintuwa ya ko gada ya ko kyauta ya aka ba shi wata dukiya kuma ta shigo mishi da wannan akwai bambanci tsakanin ka samu kuɗi yanzu ko da miliyan ɗaya ne da kuma a'a kuɗi na kuɗi na hannunka kana jujjuyawa wanda kake jujjuyawa ɗin zakka ta waje ba a kan shi wanda ka same shi yanzu ko katsinta ko aka baka kyauta ko menene da menene imamu malik shi yana ganin a yi mishi lokacin shi daban ba za ka hada shi da dukiyarka ka fitar da zakka ba dukiyarka za ka fitar da zakka su ya kai amma wannan manistafa da malam kenan wanda da yanzu aka same shi sai a yi mishi shekararsa daban sai in shekara ta kewayo ma wannan kuɗin yana kan nisabi sa'an nan shi ma a fitar mishi da zakka an fahimci wayannan matsaloli saboda ana ci yanzu matsaloli suna da wahala wurin fitar da zakka imam malik filla filla ya fito yayi bayani akai an fahimta اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم